الأول الأسلوب التعليمي الأسلوب الخطابي أه. الأسلوب الأدبي هذه هي أنواع الأساليب الثلاثة الأسلوب التعليمي والأسلوب الخطابي والأسلوب الأدبي menene الأسلوب التعليمي menene abraz simat na uslubin ta'alimi mafi fito babu kenan na'am ba wai sai mutum ya haddace abin da ke cikin littafin ba in ya fahimta zai iya tarkibi da kansa zai iya ta'abiri da kansa yasta sai an yi abdira huwa bi nafsihi na'am hmm كلمات يستعمل بها هل تكون البينة أن يفهم السامع وأن يكون راجعا أنت تريد أن تقول هو استعمال الكلمات الواضحة والعبارات البينة والوصول إلى الهدف بأوجز طريق وتمتني أنفاني لأسلوبي من سوكي kalmomi na fili wanda mai sauraron ka zai iya fahimtar me kake so ka ce kai tsaye wannan shine ake kira al-uslub at-ta'limi dan mutum abin da yake so fahimtar da wanda yake karantarwa ba wai burgewa ba kaga burgewa daban abin zan iya magana in burge ka amma kuma baka fahimci me nace ba amma kuma zan iya magana in fahimtar da kai fahimtarwa ita ce babban abin da ake bukata a wajen al-uslub at-ta'limi al-uslub al-khitabi fa menene manyan alamominsa ya zami mu gane al-usul al-khitabi na'am eh الأسلوب الخطابي هل هو يخاطب عاطفة الإنسان أو يخاطب أقله؟ لأن هذا ينادى الجانب يقدر ينادى الجانب عاطفة هو sannan yana da janibi na mai al'aql al-uslub at-ta'limi yukhatib al-uqul لأنه يريد أن يوصل المعلومات إلى داخل القلوب إلى داخل العقول وأن شين الأسلوب التعليمي أما الأسلوب الخطابي يخاطب العاطفة يريد أن يثير الوجدان أبن ديك سوء يساك زابرة أم فإنتكو ya sa ka ji ka zugu shi bangare ne na zuga dan adam zugo shi don yayi wani abin da ake son yayi ko ya daina wani abin da ake son ya daina ina fata an fahimta kun ga bambancin da ke tsakanin su al-uslub at-ta'limi yukhatib al-aql wal uslub al-khitabi yukhatib al-atifa ina fata an fahimta yusiru al-awatif yudaghdighu al-awatif da kyau to al-uslub al-adabi fa shi babban abin da ake so ban kaye gwanintar magana iya magana shine al-uslubul adabi iya zance iya tsara kalmomi zaben kalmomin da zaben wato jumloli masu kyau kalma ya zaka zazzabo su kuma ya zaka kaifa tarakkibuha fil uslub sannan kuma wato kalmomin su dace da ma'anar da ake so a baya shi dai gwanintar zance ne kwarai da gaske adab gwanintar zance ne ba lalle bane zanto kai isara din mutum amma dai gwanin tanzarce ne a cikin adab ina fata mu fahimta to da kyau sai ko muka zo muka yi tashbihi me tashbihi ma huwa tashbih هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت شاركت غيرها أها إن جنكا ka fara ma baka da sawa ma huwa tashbih bi adatin hiya al-kafu مهم.
أو نحوها مم.
منسوبة أو جميل جدا بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر كو بأداة هي الكاف وأن الكاف ملفوظة أو ملحوظة ko ya zanto an furta ta da baka ko ya zanto wato mai- mai- mai mai karatu zai iya halalota ko da ba a furta ta da baka ba jamil jiddan wannan shine tasbihi ko da kun duba cikin abin da aka nuna kenan ما هي أركان التشبيه ما هي أركان التشبيه يا شيخ؟ إيه المشبه والمشبه به ووجه الشبه إيه وأداة التشبيه كدنا سوى عادة أداة التشبيه بالهمزة أداة التشبيه adatu tashbih karka ce adatu tashbih ina fata mun fahimta wato al-mushabbah da kuma al-mushabbahu bihi da kuma wajhu shabahi da kuma adatu tashbih wannan sune arkanu tashbih waɗanda suke dama guda hudu al-mushabbah al-mushabbahu bihi da kuma adatu tashbih da kuma wajhu shabahi wajhu shabahi jamil jiddan waɗannan sune adatu tashbih lokacin da alma'arri ke cewa an taka shamsu fi diya'i wa in jawasta kiwana fi uluwil makani a nan menene almushabba menene almushabbahu bihi sannan menene adatu tashbih me kuma wajhu shabahi a cikin wannan baitin an taka shamsu fi diya'i wa in jawasta kiwana fi uluwil makani نعم أنت أنت كبع حنكلي أنا تي أنت مشبه مهم. كأداة التشبيه الشمس مشبه به أه. ما هو وجه الشبه آه. أنت كالشمس في الضياء نعم هكذا الضياء وإن جاوزت كيوان في علو المكان wannan kuma wani tasbihin ne daban amma dai wannan na farko shine muke so mu kafa hujja da shi ne fitowar fili anta kashamsu fi diya'i kaga anta mushabbah ash-shams mushabbahun bihi wal kaf adatu tashbih fi diya' shine me wajhu shabahi anta kallaisi في الشجاعة والإقدام والسيف في قراء الخطوب أنت كالليس في الشجاعة والإقدام والسيف في قراء الخطوب أه. وضح أركان التشبيه من هذا البيت
أنت مشبه مه.
كاف أداة التشبيه جميل
الليل مه.
ومشبه المشبه به مه.
شجاعة الشجاعة وجه الشبه جميل جدا جميل جدا ففي أقسام التشبيه ما هي أقسام التشبيه نعم أقسام التشبيه خمسة أولها أه كيكالي شمنا التشبيه المرسل جميل سمي التشبيه المؤكد سمي التشبيه المجمل أه. التشبيه المفصل أه. أقسام التشبيه الخمسة التشبيه المرسل التشبيه المؤكد التشبيه المجمل التشبيه المفصل ثم يأتي آخرها التشبيه البليغ جميل ما هو التشبيه المرسل ما هو التشبيه المرسل يا شيخ؟ ايه ما ذكر فيه الأداة wato ku rika tabirin yadda ya dace karka ce ada ma zukira fihi al'ada kaga ma zukira fihi al'adatu at-tashbih al-mursal huwa kullu tashbih zukirat fihi adatu at-tashbih jamil هذا هو التشبيه المرسل ثم يأتي بعده التشبيه ماذا المؤكد ما هو التشبيه المؤكد جميل هو الذي حذفت منه أداة التشبيه إذا هو ضد التشبيه المرسل ما هو التشبيه المجمل ما هو التشبيه المجمل التشبيه المجمل أه؟ ما حذف منه وجه الشبه وجه الشبه محذوف لذلك سمي مجملا إذا وعلى ضوئه نفهم ما هو التشبيه المفصل ما دام هذا حذف منه وجه الشبه فيكون المفصل ذكر فيه وجه الشبه جميل فيأتي التشبيه البليغ ما هو التشبيه البليغ التشبيه البليغ يا شيخ أه؟ والأداة ما da kyau ma huzifa minhu adatu tashbihi wa wajhu shabahi hadha huwa at-tashbih al-baligh thumma yabaligha li'annahu huzifa minhu adatu at-tashbih wa wajhu shabah jamil jiddan to da kyau lokacin da ɗaya daga cikin su ce ana kalma'i in raditu safa'an wa idza ma sakhittu kuntu lahiba wannan wani irin tasbihi ne ana kalma'i in raditu safa'an wa idza ma sakhiftu kuntu lahiba wai ce ni kam kamar ruwa nake idan ina cikin halin yarda kamar ruwa nake safa'an wajen ka ganshi garai wa idza ma sakhiftu amma idan nayi fushi kuntu lahiba sai yanzu zama harshen wuta أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سكت كنت لهيبا نعم مه. أنا كالماء إن رضيت صفاء أها a ba wai so nake kai man bayanin me da me yake ciki ba tashbih mujmal limaza la وجه الشبه موجود انا كالماء ان رضيت صفاء هذا هو وجه الشبه أه. ما هو هذا التشبيه يا شيخ مرسل فقط مرسل من جهة وماذا ومفصل من جهة اخرى مرسل لانه ذكرت فيه أداة التشبيه شيخ عادة يا سلام لا لا لا لا رجل أقول له النافع لا يفسه بوما wallahi kuka je kasashen laraba za a yi ta muku dariya ka yi magana mutum ce shi bai ji abin da ka ce ba larabci kai ba mursalin li annahu zukira fihi adatu tashbih wa mufassalun li annahu zukira fihi wajhu shabahi jamil jiddan wa mutanabbi ce da sayfud daula sayfud daula أين أزمات أي هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام نحن نبت الربا وأنت الغمام ونين تشبيهني أنا تشبيه البليد جميل لماذا da Allah sa ne muzakara yau wata rana ne wani bako ya zo yana muku tambaya ta aidin labul balaga ne haula ya haduru darsal balaga sai ya zo ya tsarafa alaikum al'asila fil balaga sai ku ta ada laifin laifin malamin ne dai idan mutum ɗaya ne ya kuskure laifin waye ɗalibin amma idan wajen mutum goma duk kowa haka ke faɗa ada ada ya zama laifin wa kenan laifin malami kenan نحن نبت الربا وأنت الغمام كتي نحن نبت الربا حذف منه حذف منه الأداة ko ka ce huzifa minhu al'ada ko huzifa minhu adatu tashbihi huzifa minhu al'ada na fahimci cewa kana nufin adatu tashbihi ko huzifa minhu adatu tashbihi wa maza wa wajhu shaba nahnu nabtu ruba wa anta al-ghamam jamil jiddan to da kyau nan ta jalu kazalika idza nau'in min anwa'i tashbih yusamma bit tashbih at-tamthil التشبيه التمثيلي ما هو التشبيه التمثيلي أنا أريد تعريفه ما هو التشبيه التمثيلي يعني عدد الذين يرفعون أيديهم قليل ما هو التشبيه التمثيلي
كما تشبيه أفعال الشبيه
إذا كان وجه الشبه إذا كان وجه الشبه منتزعا متعدد جميل جدا هذا هو التشبيه التمثيلي وغير تمثيل فعلا يكون له الشبيه كذلك إذا لم يكن كذلك wannan shine tashbihu tamthil yusamma tashbihu tamthilan idza kana wajhu shabahi fihi suratan muntaza'atan min muta'addid wa ghayra tamthil idza lam yakun wajhu shabahi kadhalik to jamil ina son misalin sa ma huwa al-misal li hadha an-naw' min at-tashbih at-tashbih at-tamthil at-tashbih at-tamthili eh eh eh جميل والماء يفصل بين روض الزهر في الشيط في الشطين فصلا كبساط وش جردت ايدي القيون عليه نصلا wato a nan gurin wajahu shabhi din muntaza'a min muta'addad awwalan fi hadha albayt ma huwa almushabbah wa ma huwa almushabbah bihi almushabbah bihi hiya sura almutakamila min qawlihi wal ma'u yafsulu bayna rawd az-zahr fi shayt fi shaytayn fasla hadha huwa almushabbah كبساط وش جردت أيدي القيون عليه نصلا هذا المشبه به إذا فوجه الشبه منتزعة من متعدد منتزعة من متعدد وهو اجتماع روض الظهر في الشطين وكذا وكذا يفصل بينهما بكذا وكذا إلى آخره أريد مثالا آخر تفضل
كما قال نور ليل وليل كموت الباب أرواح المنتظر عليه بأنواع الهموم من الصبر جميل وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي هذه كذلك سورة منتزعة من متعدد إن فتام فهمت الليل ما ما فيه من الظلام وكونه ليلا طويلا وما يعانيه صاحبه من الهموم وكذا وكذا إلى آخره كل هذه سورة متكاملة من أمور متعددة أنقانه to da kyau to daga nan sai at-tashbihu ad-dimni ma huwa at-tashbihu ad-dimni ma huwa at-tashbihu ad-dimni na'am Mm.
هو التشبيه الذي يقول أن الحكم الذي قيل يتشبه بالشيء جميل جدا هذا هو التشبيه الضمني مهم. يفيد أن الحكم الذي أسند إلى ممكن duk da cewa ba haka tashbihi ka- ka faɗe shi ne ta fuskar ma'ana هناك من يأتي بالتعريف كما هو موجود في الكتاب
التشبيه مم.
التشبيه لا يسبق به مشبه مشبه في سورة من سورة من سورة المعروف من سورة المعروفة من سورة التشبيه المعروفة مم.
بل الخ- بل المعاني التشبيه جميل إذا أن الحكم الذي من إلى المشبه ممكن jamil wato ka faɗi abin da yake na ƙarshe ita ce natija din wato tashbihi ne wanda ya fita daga siffar tashbihi da aka saba gani domin siffar tashbihi da aka saba gani shine a game almushabba almushabbahu bihi adatu tashbih da wajhu shabahi to amma nan gaba ɗaya ne da aka furta jumlar to sai ka fahimci cewa akwai tashbihi a cikin ta an gane ku yanzu lokacin da wannan ya ce la tunkiri atlal karimi min al-ghina wannan bangaren kadai babu wani tasbihi a ciki sai in ka hada shi da cewa fasailu harbun lil makanil ali to wannan shi ya gawo fa'idar tashbihi la tunkiri atal al karimi min al ghina karki ga mutumin da yake da karamci kuma ya waye gari baya da kokobo kaga annan sai a ce a ya za a ce mai karamci ya waye gari baya da kokobo sai ce eh abu ne mai yiwa idan kana da yawan karamci ka waye gari baka da kokobo saboda mai hujjar anan shine mai fasailu harbun lil makanil adi lokacin da ruwa ya sauka a kololuwar dutse yana tsayawa ne a wajen gangarewa yake to haka dukiya idan ta zo hannun mutumin da yake da karamci me yake bayarwa yake to shi yasa gashi da karamci amma ko bai da kokobo kaga nan wurin tashbihi ne yuridu an yushabbiha hadha al-insan bi kasrati karabihi bi ذروة سنام الجبل لأن الماء إذا نزل عليها لا يستقر وإنما ينحدر إلى أماكن منخفضة جميل Allah da kun yi kokari ko da ba ku duka ba agaradu tashbih ma hi agaradu tashbih agaradu tashbih tana da yawa amma ma hi agaradu tashbih na'am eh إمكان المشبه جميل جدا إمكان المشبه إمكانية ما تريد أن تشبه به هذا الشخص لأنك إذا شبهت إنسانا بكذا هذا دليل على أنه يمكن أن يكون هو أو أن يكون مثله don babu yadda za a rago ka siffanta shi da zaki sai a yi mai sa a yi dariya amma jarumi idan ka siffanta shi da zaki fa duk masu hankali sun yi mai sai su karba sai su yadda ina fata an fahimta wannan gharad ne min aghrad at-tashbih sai me eh at-tazyin tazyin al-mushabbah an gane ko wannan shi ma gharad ne min aghrad at-tashbih sai me bayanu miqdari halihi jamil jiddan sai me bayanu hal al-mushabbah jamil jiddan eh تقرير حال المشبه جميل سامي taqabihu jamil jiddan taqabihu to da kyau tunda kun faɗi wannan yanzu mun faɗi wannan dalil ila aidil ufati wa shasi'un an kulli niddin fin nada wa daribi kal badri afrata fil uluwi wa daw'uhu lil usbati as-sarin jiddu qaribi wannan tashbihin me yake so a bayyana a cikin sa bayanu halihi bayanu miqdarihi tazyinihi taqbihihi ko me bayan imkani bayanul imkan bayanul imkan ne da yace danin ila aidul ufati ko sai yake ga hannun waɗanda suka zo neman taimako su ne al'ufati sannan wa shasi'un amma kuma yayi nesa an kulli niddin finnada wa daribi yayi nesa daga dukkan wani tsara finnada in dai wajen kyauta ne wa daribi ko wanda ya kama da shi yayi nesa da dukkan wanda ya kama da shi to kaga anan gurin sai a ce ya anta أنت وصفته بالنقيضين أو بالضدين كيف يكون قريب ويكون بعيدا في آن واحد فهو إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا لكن أن تجتمع له هاتان الصفتان فهذا غير ممكن تسيك فهجة ديورسا سيتيك البدر أفرط في العلو أي كمر وتاني أدرجا هدو يا كي متقا ودن سما كوبا هكذا tunda in kai jifa ba za ka isko shi ba amma wa dawuhu lil usbati sarin jiddu qaribi haskensa kuwa yana dab da matafiya ya lokacin da suke tafiya cikin duwan dare kaga gashi a nesa gashi kuma a kusa huwa ba'idun bi zatihi lakinnahu qaribun bi dawihi la yakunu ba'idan bi zatihi wa qariban kadhalika bi zatihi la yumkin lakin ba'idun bi zatihi qaribun bi dawihi wa kadhalika hadha al mushabbah fa huwa ba'idun من أن يوجد من له مثيل من أقرانه لكنه قريب إلى المحتاجين إن فتان فهمت يا نيسا تفسكر matsayi amma kuma yayi kusa wajen biyan bukatar waɗanda suke neman taimako kaga anan gurin bayanin imkan kenan lokacin da abul hasan al-ambari yake faɗa cewa madatta yadayka nahwahu muhtifa'a kamaddihima ilaihim bil hibati nan yana son yayi me tazyin ko gashi su waɗanda suka kashe shi suna ganin sun mana da shi kuma sai yi wa abin kwalliya tunda lokacin da aka tsire shi a jikin mashi yayi haka da hannunsa tunda matacce ne sai ke cewa Allah sarki kana da rai ka rika mika hannu kana ba mutane kyauta haka ko ka mutu ma dai hannunka yana mika duniya da da mutane jamil jamil jiddan at-tashbihul maqlub التشبيه المقلوب ما هو التشبيه المقلوب ما هو التشبيه المقلوب يا شيخ وجعله مسبح مشبها به بالله أخرج الشمس فيه أقوى وأبصر جميل جميل جدا كاجا abin da yace shine kai niyyar faɗa ko wani abu daban fil ma'ana uzkuru bi ma'ana hatta nastafid هو التشبيه الذي يدعى فيه أن المشبه أكثر حظا في الصفة من المشبه به إن ذاك فدا بتعبير آخر وانا دي شنو وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتده كاجا أي wannan ku shaka babu tashwihul maqlub ne ya kamata a ce fuskar khalifa ta yi kama da safiya ba a ce safiya ta yi kama da fuskar khalifa ba da aka ce safiya ta yi kama da fuskar khalifa ya zana nufin khalifa fuskar shi ta fi safiya haske kaga wannan iddi'ai ne an gane ku jami'in wannan take da mubasharatan ila al-haqiqa wal majaz ma hiya al-haqiqa wa ma huwa al-majaz ما تعريف الحقيقة عند البلاغيين الحقيقة هو استعمال اللفظ استعمال بما وقع- اللفظ استعمال اللفظ مم.
بما وقع مم.
في معنى في في معناه معناه الحقيقي الحقيقي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي في معناه الأصلي أو في معناه الحقيقي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي طيب ما هو المجاز ما هو المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أها شكا باي بك قال سوا أها فدم الجلمه لعلاقة ما قرنة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي أو المعنى الأصلي to daga nan gurin ne sai muka shiga darasin da muka yi na karshe shine al-isti'ara ko ko da yake bayan mun yi isti'ara eh haka ne mun yi, ah, al-isti'ara muka yi at-tasrihiyya wal wal makniyya al-isti'ara at-tasrihiyya والاستعارة المكنية ما هي الاستعارة ما هي الاستعارة نقول دوبا littafi kuke mutu mutu ya ga daga no amma kuma yana haka da haka da haka eh ما هي الاستعارة تفضل ايه ايه الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه مهم. Ka- wannan ka ka- ka fara kenan ka kusa saura kaɗan tashbihun filan al-istiara tashbihun hudifa ahadu tarafaihi fa alaqatuha al-mushabahatu da'iman fa alaqatuha al-mushabahatu da'iman wa hiya qismani tasrihiyya wa hiya ما صرح فيها بلفظ المشبه به ومكنية وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه karshe abin da muka yi kenan ko ko mun yi takasim a mun yi takasim al-isti'ara ila asliya wa tabaiya wannan mai sauki ne akan cewa isti'ara asliya idza jarra fi lafzin آه إذا إذا دلت في اسم جامد في اسم جامد في لفظ جامد وتبعية إذا جرت
مشتقا أو في المشتق جميل جدا إيه. تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا وتكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا مشتقا أو فعلا wannan shine karshe abin da muka yi to ba komai alal akalli dai mun tuna wa juna me ya kamata a ce ya abin nan muzakara tana da muhimmanci sosai da sosai kaga in ba haka ba da haka za a yi ta wannan adatu din ko adatu ko wacce ce kuke faɗa to karanta mu ji sabon darasin da za mu yi koya mu yi shi a yana da kyau Allah kalli dai an yi wannan na'am eh mm mm walailil kamaujil bahari رب ليل كموج البحر أرقى صدوله علي بأنواع الهموم ليمتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل على جلب صبح وما الإصباح منك بأمثلي شينا سنيا كمانتا damuwar da ya samu kansa a ciki daidai take da dare dare wanda ya yi tsawo wanda ya kasa yankewa kaga daren tare da tsawonsa ina fata mu fahimta kaga wajen mu shafa hidan ba wai abu ne guda ɗaya ba abu ne wanda yake da yawa domin ka fahimci tsawon daren abin da a can karshe da zai ambaci sauran baitin lamma ta matta bi sulbihi wa ardafa a jazan wa na'a bi kalkali kaga anan gurin duk yana kamanta shi kansa daren da kamar raƙumi lokacin da yake yunkurawa zai tashi da menene sauransu mutum da zai fi fahimtar wajen hushabahi din tun da muntaza a taimi muta'addid inda zai karasa wannan sauran abiyata bismillah wannan shine darasi na nawa kenan na yau na sha uku kenan eh alastahiya kuke magana don ba ku da tabbas kenan bismillah to bismillah
تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة ومطلقة الأمثلة قال تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وقال البشري يؤدون التحية من بعيد إلى خمر من الإيوان بادي وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقال البشري وأرى المنايا إن رأت بك شيبة جعلتك مرمى نبلها نبلها المتوازن كان فلان أكتب الناس إذا شرب قلمه من دواته أو غنى فوق صرصاصه وقال قريب بن أنيس قوم إذا الشر أبدى ناجذيه له صاروا إليه ضرافات ووجدانا
mulki kallo waɗannan usula din farko dai nan gurin muna son a kasa isti'ara ne zuwa kashi nawa kashi uku ko dai ta zama murashaha ko ta zanto mujarrada ko ta zanto mutlaka ga amsila bangiji ta ala ce ula'ika allazi nashtaru dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ula'ika al-busharu ilaihim sune munafikai wanda ya zalikul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu sune Allah yake nufi da ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wadancan sune wadanda suka canji bata ta hanyar bayar da shari'a wato suka bayar da shari'a suka dauki me bata ishtaraw ad-dalalata bil huda kaga al-ishtira ai saye ne amma a larabci akan yi amfani da al-ishtira a matsayin al-istibdal canja abu da abu to da'iman idan an sami irin wannan alba takan shiga cikin almatruk ne an gane ko ishtaraw dalalata bil huda ba za ka ce ba ishtaraw bid dalalatil huda ishtaraw dalalata bil huda to duk lokacin da ka ga ba a jikin lafazin to shine abin da suka bari ba su dauka ba wanda ba din bata shiga ciki ba shine suka yi me suka dauka anan gurin tarakul huda tarakul huda wa akhazu ad-dalala ina ba don kun fahimta أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم سنكير سبتي ريبا با وقال البحتري بحتري كتوا يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي لفظ إيوان أتكلم لرشي أنا نفهم المكان المرتفع wuri wanda yake na kokkolwa a sama idan kuma an ce badi daga bada ya budu fa huwa badin albadi abinda yake ya bayyana a fili bada ya bayyana ya budu yana bayyanuwa ko ba haka ba yu'adduna tahiyyata min ba'idin suna miƙa gaisuwa daga nesa nesa ila kamar ne zuwa ga wani wata badin wanda ya bayyana min al'iwani daga can wuri na kololuwa kun fahimta ai wa qala ta'ala inna lamma tagha al-ma'u hamallakum fil jariya lafazin tagha na nufin tajawaz al-had an gane ko tagha fi al-madi mudari'in safa eh ban ji ba a yatgha dai kamar da wancan fada كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى طغى يطغى كنا فعل يفعل كنا الماء طغى الماء معنى الماء تجاوز حده وزاد على القدر المعهود ruwa idan ya daɗu sama da yadda ake tsammanin sa shine a ce tagal ma'u yayin da ruwa ɗin ya wuce ya shallake iyakarsa hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku a cikin aljariya lafazin aljariya ana nufin as-safina jirgin ruwa sunan daga cikin sunan jirgin ruwa a larabci to kaga lafazin aljariya kuma ana nufin yarinya budurwa ko akan ce mata me aljariya sannan lafazin aljariya din zai iya zama marmaro na ruwa an gane ku fiha ainun جارية فيها سرر مرفوعة إذا هناك عين جارية وهناك امرأة جارية وهناك سفينة جارية فالجارية تشمل هذه المعاني إيه أكو السرقة الجارية نعم inna lamma tagal ma hamalnakum fil jariya lokacin da ruwa ya shallake iya yadda ya kamata sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa hamalnakum muka dauke ku ana nufin muka dauki iyayenku da kakanninku tunda a lokacin mu dinnan da ake mana magana da Qur'ani ba mu bane a raye amma iyayenmu da kakanninmu ne da suka zamani da Annabi Nuhu sune aka dauka a cikin jirgin ruwan lokacin da ruwa ya shallake inda ya kamata ya tsaya wa qala al-buhtari wa ara al-manaya in ra'at bika shaybatan ja'alat kamar ma nabliha al-mutawatir albuhutri ke cewa wa'ar almanaya manaya jam'i ne na almaniya almaniya ita ce ko almusiba ko almaut do ana fassara shi da almaniya wata musiba wa'ar almanaya in ra'ad bika shaybatan ina ga su musibu duk lokacin da suka ga fulfura a kanka ja'alat kamar ma nablihal mutawatiri sai su mayar da kai kai ne majefar nablihal mutawatiri wato ainihin masunta waɗanda suke bin juna abin da yake so ya ce a nan wurin musibu sun fi zo wa ɗan adam lokacin da fulfula ta fara fito masa ko ba haka ba galibi kuma in ba abin da yake ya keta al'ada ba ko ya saba al'ada fulfula takan fito wa mutum ne idan ya wuce shekaru hamsin irin hamsin da biyar sittin to lokacin fulfula take abin nan amma yanzu za ga cewa mutum bai kai haka wa furfura ta fito masa dan shekara 20 ban yana furfura wani dan shekara 25 wani dan shekara 30 wani 35 wani 40 amma dai abin da da aka fi gani shine idan mutum ya kai wajen 60 to kuma 60 dama su ne shekarun musibu tari hauhawan jini tarin fuka harɗewar kafafu mura ta ba kai ba gindi shekarun musibu ke nan to daga lokacin sai mutuwa yace to wai shi abin da yake gani duk lokacin da wato musibu na duniya suka hango furfura a kanka to sai su mayar da kai nan ne majefar mashin su wato su rike rige zuwa kanka kenan kamar furfura ta nuna ka bari su kanka yau can na ciwo gobe can na ciwo yau ba lafiya dan yau jini ya hau wace ce wace ce da sauran abubuwa shine wa aral manaya in ra'at bika shaybatan ja'alatka marma nabliha an nabl shine mashi ko kibiya al mutawatiri waɗanda ke bin juna wani daga cikin su ce kana fulanun aktaban nasu idza shariba qalamuhu min dawatihi wane ai shi yafi kowa zama marubuci kwararre aktaban nas shine mafi rubutun mutane idza shariba qalamuhu min dawatihi idan alkalamin sa ya shayi koshi daga tawadarsa aw ghanna fawqa qirtasihi ko idan alkalamin nasa ya rera waka a saman takaddarsa kaga duk wannan da ya wadansu abubuwa ake nufi wanda bayanin su zai fito a cikin bahas قرطاس شيء تكبر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إلى آخر الآية وقال قريظ ابن أنيف قريظ ابن أنيف كتشوى قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات وهدانا an gane ko yana zuga wata kabila ne shi kabilar sa ragwaye ne ba sa iya yaki aka je aka kwace mashi raƙuma ya kamata su je su tashi a faɗa a kwato ba su je ba shi ne kice Allah kuntu min bazinan lam tastabi ibli banu laqitata min zuhul ibn shaybana inda a ce dan kabilar mazin ne babu yanda za a yi banu laqita daga zuhul ibn shaybana su zo su halatta raƙuma na inda ni dan kabilar kaza ne da ba za a zo a halatta raƙuma na ba a kwace min yanzu ga shan kwace min dangi na ba za su iya ba za su iya komai ba shi ne yake zuga su waɗannan ɗin wanda yake cewa ina ma shi a cikin su yana cewa qaumun idza sharru abda najzaihi lahum waɗansu mutane ne wanda idan idan sharri ya yage musu haƙoransa ya nufo su saru ilaihi ba sa jira ya karaso sai su nufi inda yake din zarafatin wa hudana jama'a jama'a ko ɗaiɗai kaga can guda uku sun taho nan biyar sun taho nan ɗaya ya taho shi kadai yan duniya ne da mutane لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ce ba sa tambayar dan uwansu idan sun ga ana fada wasu ce me hujjar ka ko wa ya tsokane ka a'a sai an je an gama fadan a ce wai me ya faru inda da dan uwansu ne za su kare shi ko baya da gaskiya yace lakin na qaumi lakin na qaumi wa in kanu dawi hasabin laysu min ash-sharri fi shay'in wa in hana yace mutane na ko da yake dai suna da mutunci an san su suna da wata kyauta ko karamci amma ba sa iya yin sharri ko mun kankantar sa to wai tunda ba sa iya sharri su banza ne kenan shi a tunanin sa na jahiliya qaumun idza sharru abda najizaihi lahum kun dai gane a sharru abda najizaihi najiz shine hakori fikoki abdu alaiha bin nawajiz qaru ilaihi zarafatin wato jama'a jama'a wa hudana ko daidai to mun dai fahimci amsala din yanzu ta fuskar karatu ko daidaikun kalmomi yanzu za mu yi musu tahlil balaghi me ake nufi da su a balagance ko me kamata mutum ya fahimta
البحث في الأمثلة الثلاثة الأولى استعارات تصريحية في اشتروا بمعنى اختاروا وفي قمر الذي يراد به شخص ممدوح وفي طغى بمعنى زاد وقد استفد وقد استوفت وقد استوفت كل استعارة صحية وقرية الثالثة الماء وإذا تأملت الاستعارة الأولى رأيت أنها قد ذكر معها شيء يلائم المشبه به وهذا الشيء هو فما ربحت تجارته وإذا نظرت إلى الاستعارة الثانية رأيت بها شيئا من ملائمات من ملائمات المشبه من ملائمات المشبه وهو من الإيواء لبال وإذا
وإذا تأملت وإذا الاستعارة تأملت الثالثة الاستعارة الثانية رأيتها خالية الثالثة نعم الثالثة رأيتها خالية مما يلائم المشبه به أو المشبه مم.
والحمد yace idan muka lura da misalai guda ukun farko misalan ukun farko su ne me su ne faɗin Allah ta'ala ulaika allazina ihtara ad-dalalata fil huda da kuma ya'duna tahiyyata min ba'idin da kuma inna lamma tagha al-ma'u za mu samu isti'aratun tasrihiyya isti'ara ce kowace tasrihiyya wato ba makaniya ba kenan wanda aka kawo almushabbahu bihi dan ya zama a madadin mai almushabbah eh ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda ishtaraw yace bi mana ikhtaru wa fi qamar a cikin qamar alladhi radu bihi shakhs al-mamduh mutumin da aka yaba ake nufi da wannan wa fi tagha bi ma'ana zada wa kad istawfat kullu isti'aratin qarinataha kowace isti'ara ta cika karina da ta fa karinatul ula ad-dalala wa karinatul thaniya yu'adduna at-tahiyya wa karinatul thalitha al-ma wa idza ta'ammalta al-isti'ara al-ula ra'aita annaha dhukira ma'aha shay'un yula'imu al-mushabbah bihi isti'ara ta farko ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda a ciki zaka ga an ambaci wani abu wanda ya dace da shi al-mushabbahu bihi an gane mu ya dace da almushabbahu bihi wa hadha shay'u huwa fa ma rabihat tijaratuhu domin almushabbahu bihi ana shine me ad-dalala ishtaraw ad-dalala to abinda ko ya dace da shi shine me fa ma rabihat tijaratuhu ya kamata kan duk wanda ya dauki ad-dalala ya zanto cewa bai ci riba ba ga kalman fa ma rabihat tijaratuhum kuwa ta zama khaliya ta hukunta daga duk wani abin da yake ya dace da almushabba ko almushabbahu bihi ba ta da abin da yake kawai inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ba kawo wata abin da ta dace da ita ba ina fata an fahimta amma ta gurin kowanne an kawo abin da ya dace da shi sai ce me
والأمثلة الثالثة والأمثلة الثلاثة والأمثلة الثلاثة الثانية تشتمل على استعارات مكنية هي الضمير في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بالإنسان والقلم الذي شبه بالإنسان أيضا والشر الذي شبه بحيوان مفترس وقد تمت لكل استعارة قرينتها إذ هي في الأولى إثبات الرؤية للمنايا وفي الثانية إثبات الشرب والغناء للقلم وفي الثالثة إثبات إبداء إبداء الناجذين للشر جميل تسيكم الودى misalai guda uku na biyu su ne mai وأرى المنايا إن رأت بك شيبة an gane ku ja'alat kamar ma nabliha almutawatiri da kuma wannan cewa kana fulanun aktaba an-nas idza shariba qalamuhu min dawatihi aw ghanna fawqa qirtasihi da kuma qauman idza sharru abda najzaihi lahum taru ilayhi zarafatin wa hudana idan kuka lura kowane ɗaya daga cikin misalai guda uku na biyu tashtamilu ala isti'aratin makniya sun kushi isti'ara makniya hiya sune ad-damir fi ra'at alladhi ya'udu ala al-manaya an gane ku domin dama shine wanda aka shabe al-mushabba wa rumiza lahu bi shay'in min lawazimi domin al-manaya hal hiya tara لا ترى لكنها شبهت بما بإنسان يرى dole ya zanto tashbihin ta akai da wani abin da yake bi makhluqin min sha'nihi an yara shubbihat bil insan lianna al insana huwa sahibur ru'ya lakin al manaya la tara to haka lokacin da aka ce wa aral manaya in ra'at bika wa aral manaya kal insani idza ra'aka kenan ma'ana ko wani abu makamancin haka kaga lafazin ra'ad allazi yaudu ala manaya allazi shubbiha bil insan wal qalam haka idan muka kalli al qalam allazi shubbiha bil insani aidan domin lokacin da aka ce kana fulanun aktaba nas idza shariba qalamuhu min dawatihi wannan qalam din wato alqalami na an kamanta shi da dan adam ne domin alqalamu la yata'atta minhu ashur fal insanu huwa allazi yata'atta minhu الشرب ina fata an fahimta lakin al-insana huna mahzub rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa ash-shurb aw ghanna fawqa qirtasihi lafazin ghanna har ya ta'atta lil qalbi an yataghanna al qalbi la yata'atta minhu taghanni lakin al-insan huwa alladhi yataghanna فشبه القلم بالإنسان ثم حذف الإنسان ورمز له بشيء من لوازمه وهو الشرب والغناء لأن هذا من لوازم الإنسان كن gane ai الذي شبه بالإنسان أيضا والشر الذي شبه بحيوان مفترس قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم في الشر من حيث هو هل ينادى نواجز شر بعد نواجز amma sharri anan an kamanta shi da mai bi hayawanin muftaris kamar a ce annamir ko a ce al'asad aw ghayruha min alhayawanat allati laha nawajid taftarisu ghayraha bihi ina fata mun fahimta anan gurin subbiha sharru bi hayawanin muftaris lakin hadha alhayawan almuftaris mahzuf wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa hiya an-nawajiz لأن النواجذ من لوازم الحيوان المفترس وقد تمت لكل استعارة قرينتها إذ هي في الأولى إثبات الرؤية للمنايا إتسي قرينة دنكو ذاك تبتر دون سيتزنتو قرينة وفي الثانية إثبات الشرب والغناء للقلم وفي الثالثة إثبات ماذا إبداء الناجزين للشر فهذه هي القرائن التي منعتنا من حمل الشر على أنه صاحب نواجد وإنما شبه بما من شأنه أن يكون له نواجد وهو حيوان مفترس kamar haka kuma za mu faɗa alƙalam kamar kuma haka za mu faɗa game da wato zamirin da ke cikin ra'at wai za ta ammalta وإذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يلائم المشبه به وهو جعلت مرمى نب-
nabliha Mm.
نفسها وأن الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلائم المشبه وهو ذواته وقرطاسه مم.
وأن الاستعارة الثلاثة خلت- الثالثة نعم الثالثة خلت مما يلائم المشبه أو المشبه أو المشبه به والاستعارة التي من النوع الأول تسمى مرشحة والتي من النوع الثاني تسمى مجردة Mm.
والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة wannan shine lubbin darasin wancan tahlilin ga ga natijarsa idza ta'ammalta ra'aita anna al-isti'arata al-ula idan ka lura za ga isti'ara ta farko ishtamalat ala ma yula'imu al-mushabbah bihi ta kunshi abin da ya dace da me al-mushabbah bihi shine me ja'alatka marma nabliha al-manaya ja'alatka marma nabliha ita almanaya hal hiya tarmi bin nabl la tarmi bin nabl wa innama al insan huwa alladhi yarmi bin nabl to anan gurin wato kenan almanaya ita ce me al mushabbah shi al insan din shine me al mushabbahu bihi to anan gurin ja'alar kamar ma nabliha hal huwa mula'imun lil mushabbah aw lil mushabbahi bihi hmm? da aka ce ishtamalat alama yula'imul mushabbaha bihi wa huwa ja'alatka ina fatan kun fahimta madalla wa annal isti'ara thaniya isti'ara ta bi kuwa ishtamalat alama yula'imu al mushabbah wa huwa dawatuhu wa qirtasuhu an gane ku dawatuhu wa qirtasuhu domin hudin da ke cikin nan gurin damiri ne da yake koma zuwa game alqalam haka qirtas din kirtasuhu damirin yana koma zuwa game alkalam to kaga ana waɗannan dangantuwar alkalami zuwa ga tawada dan sarwa suna tare da juna da dangantuwar alkalami zuwa ga takarda suna tare da juna ya fi dangantuwar dan adam zuwa ga shi tawada din ko alkalami ina fatan kun fahimta madalla to kaga anan gurin wa ado kaga lafazin dawatuhu hal huwa ilaimul mushabbah aw ilaimul mushabbah bihi يلائم المشبه يلائم المشبه وهو القلم لأنه هو الذي شبه بالإنسان والإنسان هو المشبه به كن غاني أي. وأن الاستعارة الثالثة استعارة أكوكوا itace inna lamma tagal ma hamalnakum fil jariya ko ko mai ce a abin nan qaumin irshadu abidana da zai lahum ita ce ta uku ko wa an isti'ara ta salisa khalat mimma yulaimu al mushabbaha aw al mushabbaha bihi والاستعارة التي من النوع الأول تسمى مرشحة والتي من النوع الثاني تسمى مجردة والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة وتدكن استعارة wadda ta kunshi abin da ya dace da almushabbahu bihi sai a ce mata mai al-isti'ara al-murashaha wadda kuma ta kunshi abin da ya dace da al-mushabba sai a ce mata al-mujarrada wadda kuma lam tashtamil la ala hadha wala ala dhat tusamma al-isti'aratu al-mutlaqa ina fata an fahimta sai ce me القواعد الاستعارة المرشحة ما ذكر معها ما يلائم المشبه به
shikenan الاستعارة المجردة ما ذكر معها ملائم المشبه Mhm.
الاستعارة المطلقة ما خلت من ملا من ملائمات المشبه به أو المشبه Mhm.
لا يعتبر الترشيح أو التجريد إلا بعد أن تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية Mm.
ولهذا لا تسمى قرينة التصريح التصريحية التصريحية تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا
wato wannan dai shine ka'idar al-isti'ara al-murashaha ita ce ma zukira fiha mula'imul mushabbah bihi duk abinda a cikin an ambaci abinda ya dace da al-mushabbah bihi sai a ce mata al-isti'ara al-murashaha ita ko al-isti'ara al-mujarrada ma zukira ma'aha mula'imul mushabbah wanda a cikin ta an ambaci abinda ya dace da al-mushabbah ba wai al-mushabbah bihi ba ita ko al-isti'ara al-mutlaqa ma khalat min mula'imatil mushabbah bihi aw al-mushabbah wannan lam tajtamil la ala mulaimat al mushabbah bihi wala ala mulaimat al mushabbah sai ce la yu'tabaru tarshihu aw tajridu ba a cewa wannan isti'ara ce murashaha ko a ce masa isti'ara mujarrada illa ba'da an tatimma qarinatu illa an tatimma al isti'aratu bi istifai qarinataha lafziyatan aw haliya sai in wannan isti'ara an tabbatar an ga qarina dinta sawan wannan qarina lafziya ce ko haliya ce sai an tabbatar da ita in isti'ara ta zo ta cika karinarta to shikenan lokacin nan ne zamu gani idan karinar nan ta tana da alaka da almushabbahi bihi sai ta zama mai murashaha in tana da alaka da almushabba sai ta zanto mujarrada to sannan ne za a bata suna almurashaha ko almujarrada walihaza dan haka la tusamma qarinatu tasrihiyati tajridan qarina din da ke cikin al-isti'ara at-tasrihiyya kun gane al-isti'ara at-tasrihiyya ita ba a kiranta suna tajridan wala qarinatul makaniya tarshihan to kaga kuma qarinar da take cikin al-isti'ara makaniya ita ko ba a kiranta da suna tarshiha an gane ko ashe kenan qarinar da ke cikin al-isti'ara al-makaniya sai dai a ce mata me mujarrada wadda take cikin al-isti'ara tasrihiya kuma sai a kiranta da suna murashaha abin da yake nufi kenan ina fatan kun fahimta to a takaice wannan shine wato ainihin um, darasin yau ina ga dole mu dakata a nan gurin idan mun zo sati mai zuwa ma karanta wani abu na tamariyin sannan mu ɗora akan inda muka tsaya ba dan koyon batun da ina da lacca a brigade kun ga ko wurin da nisa in na ci sa'a na tashin zuma in yi magarba a can kenan sai mu takaita akan haka insha Allah darasi na gaba sai mu sai mu dora amma amma wake da takarda da biro a hannun bashi wani aiki da Allah zai rubuta